rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin yau asabar biyar ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1428 24 ga watan uku shekara ta 2007 za mu tashi kan wannan darasi na alkhabar wal insha wato wanda shi ne abin da galibi malaman balaga suke farawa da shi a cikin ilmul ma'ani dama ilimin balaga sun kasashe kashi uku akwai albayan akwai alma'ani akwai albadiya albayan zai koyar da kai yadda zance ɗaya ko ma'ana ɗaya za ka iya bayar da ita ta hanyar salon zance daban-daban ma'ana ɗaya da kake son ka isar wa mai saurare za ka iya isar da ita ta hanyar salon zance daban-daban uku hudu biyar goma goma sha ila ma la yantahi ila ma ila ma la nihayata lahu wannan shine wato ainihin ilmul bayan a cikin sa muka karanta tashbihi da rabe-rabensa da su al-isti'ara da su al-majaz al-majaz al-lughawi wal majaz al-aqli ila akhirih da al-kinaya at-tasrihiyya wat tabiiyya duka da sauransu duk wannan abin da yake so ya koyar da kai ma'ana ɗaya da take cikin zuciyarka idan ka tashi isar da ita ga mai saurare kana da hanyoyin isar da ita masu yawa sai ka zaɓo wadda ga dama wato zai koyar da kai asali bil kalam kenan kaifa tu'addi ma'anan wahidan bi asali ba mutanawwi'a bi asali ba mukhtalifa wannan shine me ilmi na albayani amma ilmul ma'ani kuwa shi abin da zai sanar da kai shi ne wancan zance da ka iya waccan ma'ana da guda ɗaya da kake iya bayar da ita ta hanyar uslubi daban-daban to shi ba shi zai karantar da kai ba abin da zai karantar da kai shi ne kowane wuri wace irin magana ta dace da shi ka iya ganin magana ita kanta a rubuce inda za a rubuta a baka mai kyau ce amma ta dace da wani wurin ba ta dace da wani wurin ba ko ta dace da binni bata dace da kawai ba ko ta dace da kawai bata dace da binni ba ko ta dace da babban mutum bata dace da saurayi ba ko ta dace da saurayi bata dace da babban mutum ba ta ewa in yi magana ta kai makura wajen balaga lokacin da nake magana ni da kai a matsayina na aboki ko sa'a amma idan magana nake ni da wani wanda ya fi ni shekaru ko uba ko malami ko sarkin gari ba a kirga wannan a matsayin balaga ina fata mu fahimta kaga lokacin da kake magana tsakaninka da abokinka ai magana ce kana yi mutum da mutum za ka ga yawanci tuwajihuhu bi kafil khitab uridu minka an tusharikani fi dhahabi ila suwa ila wadansu sun tuka haka bi kafil khitab amma za ka cewa sarki mun zo wurinka dan ka ba mu fili kai mana adalci ko mun zo wajen ku dan ku ba mu fili ku yi mana adalci ma'ana za ka yi masa magana da kafil khitab ne ko kuma da siga ta jam'i yawanci da sigar jam'i ko wani abu makamancin haka ma'ana dai ilmul ma'ani zai sanar da kai cewa li kulli maqamin maqalun kowane bigire akwai irin maganar ta ta dace da shi a jumla take nan to abin da zai fara da shi shine karkasuwar zance zuwa ga alkhabaru wal insha wannan yana daga cikin abin da yafi komai saukin fahimta idan kuka ɗauki kawaid na ƙarshe yace alkalamu kismani khabarun wa insha'un shi zance ya kasu kashi biyu kashi na farko shine khabar kashi na biyu kuma shine insha fal khabaru ma yasihu an yuqala li qa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhib shi al khabar shine duk abinda wanda ya faɗe shi ya inganta ka ce masa sadakta ko ka ce masa kazabta kun gane fa in kana al kalamu mutabiqan lil waqi' kana qailuhu sadiqan idan mutum ya faɗi maganar da ta dace da abin da yake a ƙasa to wannan maganar tashi ta zama mai gaskiya wa in kana gaira mutabiqin lahu kana qailuhu kadhiban idan maganar nan bata dace da abin da yake waƙi'i a ƙasa ba to maganar ta zama ƙarya wani matambayi aka tambaye shi masallacin da Ja'far Mahmud ke hudubar Juma'a a wace unguwa yake cikin unguwannin Kano sai ce yana kofar mata ba da labarinsa cewa masallacin da Ja'far ke hudubar Juma'a a kofar mata yake hal hazal kalam mutabiqun lil waqi' wa bitali fa hadha kalam sara kadiban ina fata an fahimta wani kuma aka tambaye shi masallacin da alkali kuliya ke limanci shine masallacin da ke jikin gidan mai martaba sarkin Kano hal hadha al-kalam mutabiqun lil waqi' aw mukhalif mutabiq idan hadha al-kalam sidqun wa sahibuhu sadiq wal kalam al-awwal kadhibun wa sahibuhu kadhib فالكلام إذا كان مطابقا للواقع فهذا الكلام صدق وصاحبه صادق والكلام إذا لم يكن موافقا للواقع كان الكلام كاذبا وكان صاحبه كاذبا kun gane ai ma'ana dai akan ce alkhabar ga dukkan abin da yake hatamil sidqa aw alkadhib duk abin da in ka faɗa a iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne to wannan abin shine alkhabar ka ce na je gida na je masallaci na dawo daga makaranta na yi kaza kaza duk waɗannan a iya ce musu me khabar ne akhbar ne don ta iya wa na je gaske ne ko ba gaske bane na dawo gaske ne ba gaske bane na yi karatu na ci abinci duk wannan ya iya ya tamil sidiq au alkadib wane ya rasu wane ya dawo wane ya yi tafiya wane gobe zai dawo duk wannan ya tamil sidiq au alkadib kun gane ai to wannan shine ake kira alkhabar wal insha shi ko al insha ma la yasihu an yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fihi au kadib da abin da bai inganta ba cewa wanda ya faɗe shi gaske ne gaskiya ya faɗa ko ƙarya ya faɗa to wannan shine ake kira da suna al'insha duk abin da ba a iya faɗawa mai shi cewa sadikun au kazib a yanzu da zan ce zan ci abinci sai wani ce an ta kazib hada la ya tamla sadiqa wal kazib idan na ce qom wakhruj min hadha al makan sai wani ce an ta kazib ادخل سيقول شيء أنت كاذب كل هذا هذه إنشاءات فالإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب سيتكما لكل جملة من لكل جملة من الجمل من جمل الخبر والإنشاء ركنان قوة جملة سواء جملة الخبر تيكو جملة تتمي تال إنشاء تنا ركن يقول محكوم عليه دكما محكوم به wa yusamma al-awwal shi al-mahkumu alaihi ana kiransa da suna musnadan ilaihi wasani nabiyin kuma al-mahkumu bihi ana kiransa da suna musnadan wa ma zada ala zalik duk abin da ya karu akan al-musnad wal musnad ilaihi an gane ko غير المضاف إليه إن بند مضاف إليه والصلة ده صلة فهو قيد تو يا زما قيدي كينا وتو كينا kowace jumla tana da rukuni guda biyu almahkumu alaihi da kome almahkumu bihi na farkon ana kiransa da suna almusnad da ilaihi na biyun ana kiransa da suna kuma idan kun lura ai jumla gaba daya in mun kalle ta ta wata da'ira din ko ta zanto jumla fi'iliya ko ta zanto jumla ismiya idan mun dauki jumla fi'iliya kamar mu ce hadara muhammad jumla ne fi'iliya idan mun ɗauki al'ismiya kamar mu ce at-talib mujtahidun kun gane ai aga wannan jumla ce wannan ma jumla ce to a nan gurin shi mubtada kullum shine me al-musnadu ilaihi shi khabar shine me al-musnad shi fa'il kullun shine al-musnad ilayhi fi'li kullun shine me al-musnad to mun ce kuma al-musnad ilayhi shine me al-mahkum alayhi al-musnad kuma shine me al-mahkum bihi to yaya abun yake ma'ana lokacin da kace hadara muhammad an samu abu guda biyu abu na farko alhudur abu na biyu muhammad shi alhudur shine zuwa ya zama al-musnad abin jinginawa ina fata an fahimta shi Muhammad wanda shi ne aka yi isnadin hudur ilaihi ya zama shi ne mai al-musnad ilaihi yani allazi usnida ilaihi al-hudur dan da zan zan ce hadara in yi shiru dole kana buƙatar ka ce man allazi hadar sai in ce me hadara Muhammad to a nan gurin ya zama hadara musnadun wa Muhammad a matsayin sa na fa'ili shine me musnadun ilaihi ma'ana allazi usnida ilaihi al-hudur لأن الحضور لا يفعل نفسه بنفسه وإنما يفعله غيره والذي يفعله هو الفاعل kun gane ai kamar da at-talib mujtahidun nan gurin al-mujtahid yana ba da labarin al-ijtihad ne to al-ijtihadi baya yin kansa da kansa dole akwai wanda yake da haka nan al-mujtahid khabar ya zama kullun shine me musnad mubtada shine me musnadun ilayhi domin lokacin da ka zo da mubtada kullun to abinda zaka kawo na khabar ba da labari ne game da shi duk abin da ka faɗa a nan gurin to ka jingina masa shi kenan shi ya zama wanda aka jingina wani abu to bittali ya zama shine al-mahkumu alaihi shi mubtada kamar da fa'il shine me al-mahkumu alaihi al-mahkumu alaihi bil hudur anan al-mahkumu alaihi bil ijtihad sannan shi hadara fi'lin ya zama shine al-mahkumu bihi da shi aka yi wa wani hukunci an hukunta cewa ya zo ina fata an fahimta to kowace jumla tana da wannan rukunin guda biyu al-musnad wal musnad ilayhi in gaggada maka ce al-mahkumu alayhi wal mahkumu bihi waɗannan ababan guda biyu sune ababan da wato ainihin kowace jumla ta kunsa sai ya ce me wa ma ada zalika duk abin da ba wannan ba ghairul mudaf ilayhi was sila wanda ba mudaf ilayhi ba kuma sila ba fa huwa qaidun to ya zama qaid idan an ce qaid a cikin a wannan babin abin da ake nufi abin da ko babu shi galibi jumla na iya tsayawa rara ne shi ba shi ne umda ba a cikin zance don akwai abin da suke kira umda akwai kuma abin da suke kira fadla umda a cikin zance ma la yustagna anhu abin da ba za a iya wadatuwa da shi ba yanzu da fi'ili da fa'ili babu yadda za a yi ka ce ka wadatu da su dan fa'ili ko da baka kawo shi ba a rubuce ka yi me dole ka kaddara shi to haka fi'ili ko da ba a kawo shi ba shi ma kuma a kaddara shi wato kaga kenan ya zama umda fil kalam amma mafa'ulan bihi mansub mafa'ulu fihi ka iya kawo shi ka iya kin kawo shi dan shi fadla ne rara ne amma umda abin da yake shi shike a cikin zance kun gane ai to shi ne yake cewa wato da al musnad wal musnad ilaihi kowanne daga cikin su shi shike ne rukuni ne shi da haka yace rukunan kowanne rukuni ne shi a cikin zance sai yace amma wa ma da zalika abinda ba wannan ba غير المضاف in dai ba mudaf ilaihi ba dan mudaf ilaihi yakan zama abin nan tunda yana fassara al mudaf ne dole suna tare da juna kamar wani juz'i ne shi na al mudaf idan na ce malu zaidin kasirun ka kalmar kasir kana ba da labari ne game da me mal amma ba kowane mal ba malwa zaid to kaga anan gurin zaid anan gurin shi zai tantance al aksariya din al aksariya taqaw ala jamil amwal aw ala malin muayyan على مال معين وهو مال من مال زيد to kaga annan zaid mudaf ilayhi ne da kalimatu mal wannan shi ma bi masabata al-umda fil kalam ba fadla bane ba ha kuma silatul mawsul dai idan ka ce jaa allazi wa'adtahu bil ams wanda kaiwa alkawali je ya zo jaa allazi kaga kalmar allazi silan al-mawsul ne jumlar wa'adtahu bil ams ita ce me silatul mawsul to duk abin da sila din zai dauka silatul mausul ma al mausul din zai dauka silatul mausul din ma shi za ta dauka na hukunci kaga ita ma ta zama mai umda a cikin zance dan in ba dan silatul mausul ba ba za a fahimci al mausul din me yake nufi da shi ba kamar da in ba dan mudaf ilaihi ba ba za a fahimci mudaf din me yake nufi da shi ba to amma banda wannan kamar maf'ulan bihi da sauran at-tawabi da sauran sana'at duk waɗannan fadla ne a cikin zance ina fata an fahimta idan ka ce qara'atu kitaban mufidan qara'atu kitaban mufidan kaga qara'atu a nan gurin aka samu al-musnad wal musnad ilayhi domin qara'a ya zama musnad to din nan wanda ita ta al-fa'il ya zama me musnad ilayhi kaga kitaban maf'ulan bihi mansub ne wanda yake wannan fadla ne ka iya cewa qara'atu kawai kai shiru ina fata an fahimta jumlar kuma ta cika fi'li yau fa'ili mafa'ulan bihi mansub a nan gurin wato ya zama fadla to ballantana kuma mufidan shi ma wani fadla din ne kai cewa karatu kitabar kawai kai shiru ba lalle bane sai ka faɗa mutane cewa mufidan au gairu mufid kun gane ai wato kaga kuma mufidan aina atnaina wato kitab ina fata mun fahimci wannan wato dai a takaice jumloli sun kasu kashi biyu ko dai jumla ta zama khabariya ko jumla ta zama insha'iyya al-jumlatul khabariya ita ce kullu jumlatin sahha an yuqalu liqa an yuqala liqa'ilha innahu sadiqun أو كاذب فالجملة الإنشائية هي التي لا يصح أن يقال لقائلها هو صادق أو كاذب to yanzu sai mu koma kan amsala din da ya bude da su dan kowanne misali zai kawo a nan gurin ko dai zanto misali ne na jumla khabariya ko misali ne na jumla insha'iyya qala abu ishaq al-gazzi abu ishaq al-gazzi yace laula abu tayyib al-kindiyu ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان لولا أبو الطيب الكندي لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان yace ba dan abu tayyib alkindi ba wanda shine mutanabbi mamtala'at masami'un nasi yo ai kunnuwan mutane ba da basu cika ba min madh ibn hamdana da yabo da aka yi tewa ibn hamdan ibn hamdan shine saifur daula wato ba dan mutanabbi ba da kunnuwan mutane sun zama empty game da yabon ibn hamdan wato kenan shi abu tayyibul kindi wanda shine mutanabbi shine ya cika kunnuwan mutane da yabon wa da yabon saifur daula shine ibn hamdana to anan gurin wannan jumla ce khabariya ko jumla ce insha'iyya jumla ce khabariya dan ya iya yiwa mu ce kai mu abu abu isaq al-gazi wannan magana ta gaske ne ta iya wa ko mu ce menene ƙarya ne sai dai mu yi bincike a tarihi mu ga hakan ne ko ba haka bane ba in muka tuntubi tarihi zai gaskata mana shi ko ya kareta mana shi lalle ko in an samu mutum daya da ya yabi mutanabbi da ya yabi saifud daula so daya to lalle mutanabbi ya yabe shi so biyu ko so uku yabo da kasa'id din da mutanabbi wa saifud daula sun tsara yabo da dukkan waɗansu kasa'id da wani mutum ba shi ba wa saifud daula ashe kenan mutanabbi shine ya cika kunnuwan mutane da kurara wato ainihin saifud daula kun gane wa qala abu tayyib shi kansa abu tayyib mutanabbi kan cewa la ashra'ibbu ila ma lam yafut tama'an wala abitu ala ma fata hasrana لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا yace ni kun ga ɗabi'ata la ashrab ra'ibbu ila ma lam yafut bana miƙa wuya na zuwa ga abin da bai riga ya kubuce ba gashi an zo ala rarraba mutane in je in ce gani kafin a bani zan tsaya har yanzu tama'an bana yin wannan wai kawai dan yabo in je in miƙa wuya wala abitu ala ma fata hasrana babu yanda za in kwana ina da na sani akan abin da kuma ya riga ya kubuce ya riga ya wuce shikenan me zan tsaya kuma ina kwana da bakin ciki ya wuce shikenan tarihi kuma a barwa tarihi shi ina fata fahimta wannan shi abin da mutanabbi ke kira da kansa da shi la ashra'ibbu ila ma lam yafut tama'an wala abitu ala ma fata hasrana to wannan abin da ya faɗa hal saha an yuqala lahu sadiqun aw kadhib jumla ce fi'iliya abin nan khabariya ko insha'iyya jumla ce khabariya dan yana bada labarin kansa ne yukhbiru an nafsihi bi annahu ghairu tami'in fi ma aidin nas wa annahu ghairu nadimin ala ma fatahu min a'rad ad-dunya bal ya'khudhu ma jaa wa yatruku ma ba'uda anhu kaga kira da kansa yake cewa shi ba makwadaici bane kuma shi ba mutum ne da ya tsaya yana ta cizon yatsa kan wani abin da ya riga ya kubuce ba cikin abin duniya ya riga ya wuce to wannan yaban da yawa kansa imma an yakuna sadikan fihi wa imma an yakuna kadhiban tarihuhu huwa alladhi yusaddiquhu aw yukazzibuhu wa qala abul atahiya wannan ya shahara da waƙoƙin zuhudu abul atahiya yace innal bakhila wa in afada ghinan latura alaihi makhayilul faqri innal bakhila wa in afada ghinan yace shi marowaci ko da ya samu wadata latura alaihi makayilul fakari sai kaga alamar talauci ta tare shi in dai mutum marubuci ne duk irin wadatar da zaka tara masa ta kudin duniya to sai kaga alamomin talauci ta tare shi dan baya son ya kashe kudi wajen ci wajen sha wajen sutura wajen abin hawa wajen gidan zama wato sai ga kudi a hannunsa amma kuma duk alamatul faqr wal maskana tuhitu bihi min kulli janib to wannan abin da ya faɗa kaga nazari ne dangane da rayuwar mutane yadda take in mutum ya nazarci halin marowaci zai ishe cewa abin nan da abul atahiya ya faɗa ƙarya ne ko gaskiya ne kaga wannan ita ma ta zama mai jumla jumla khabariya wa qala ba'd al hukama libnihi ɗaya daga cikin waɗansu da suka shahara da hikima ya faɗa dan sai ce ya bunayya ta'allam husn al istima kama tata'allamu husn al hadith ya kai dana ka koyi kyakkyawan saurare irin yadda kake koyon kyakkyawan zance ma'ana wajen zance ya zanto ka iya tsara magana ta yadda ba a aibata ka ba in an ji ba a tuhumce ka da wauta ko rashin hankali ba in an ji ba a tuhumce ka da kuruciya ba in an ji to haka wajen saurare ka kyauta saurare duk wanda ya magana ka tsaya ka saurare ka fahimci hakikanin me yake so ya ce da rashin kyakkyawan saurare zai sa ka rudu da wanda bai kamata ka rudu da shi ba ina ba an fahimta wani lokacin zai sa ka yi wa mutum raddi bayan kun riga kun yi ittifaki amma kai ne baka kyautata saurare ba sai ka dauka kun yi sabani sai bayan ka gama raddin ka tsawa ce yayi abin da ka faɗa shi ne ya faɗa sai ka tsaya yayi ban fahimta bane ba a to me yasa baka saurara ba tun farko da kyau kaga wannan ko yadda mutum rayuwa ne dole mutum ya ta'allam husnul istima kama ya ta'allam husnul hadith wa ausa abdullah ibn abbas to wannan jumla din hal hiya jumlatun khabariyatun am insha'iyya jumla ce insha'iyya tunda ta kunshi ba labari ake bayarwa ba horo ake bayarwa taujihi ne irshad ne kun gane ai wa ausa abdullah ibn abbas rajulan abdullah dan abbas yayi wasici ga wani mutum fa qala yace da shi la tatakallam bima la ya'nik ka daina faɗin abin da bai shafe ka ba duk abin da bai shafe ka ba ka daina tsoma bakin ka a ciki wa da'il kalama fi kathirin mimma ya'nik da yawa ma daga cikin abin da ya shafe ka daina yin magana akai hatta taji da lahu mawdi'an har sai kaga mawdu'in da ya dace ka tattauna akai sai kai ma'ana dai bakin ka ya zanto kana da saytara kana da at-tahakkum ala lisanik la tatakallam fi ma la yanik abinda duk bai shafe ka ba bai kamata ka sa baki a ciki ba sannan cikin abin da ya shafe ka ba komai zaka tattauna ba sai abin da kaga cewa ya dace a tattauna kansa dan ta iya magana ta shafe ka amma abokin zancen bai dace kai magana da shi ba to sai ka kyale shi har zuwa ga wanda ya dace ka yi magana da shi ta iya wa magana ta shafe ka wani ne ya yi ta wanda shi bai kai matsayin kai masa raddi ko ka bashi ansa ba sai ka kyale har sai ranar da wanda ya cancanta ka bashi ansa ko kai masa raddi ya ce sannan sai zanto da wannan kai ko ka bari sai ranar da ka samu munasabar da ba ta da alaka da abin da ya ce kawai yanzu zance ne ya jawo zance munasaba ce ta kawo ta zance sai kai magana akai ta yadda baka alakanta abin da shi wancan ba ina fatan kun fahimta to wannan magana mata Abdullahi dan Abbas la tatakallam bima la ya'nik wa da'il kalama fi kaseerin mimma ya'nik hatta tajid lahu mawdi'a hal hiya jumlatun khabariyatun sahiha sahiha wa qala abu tayyib abu tayyib al-mutanabbi yace la talqa dahraka إلا غير مكترث ما دام يسحب فيه روحك البدن لا تلقى دهرك كرك يدأ كفسكنت زمنك كل rayuwarka da kake ciki illa غير مكترث face kana cikin hali na rashin damuwa da gobe da jibi da gata da yamma da kowace safiya da kowane yammaci ka fuskance shi ba a cikin damuwa ba ma'ana ko an maka abin damuwa karka nuna me ka damu ma dama yashabu fihi ruhaka albadanu matukar ruhinka matukar gangan jiki yana tare da rai a tattare da kai ma'ana karka damu akan wani abin da ya wuce maka ya iya ka samu wanda ya fi shi yawa nan gaba wannan magana ta mutanabbi akwai hikima ita ma a cikin ta lakin hal hiya jumlatun khabariyatun am jumlatun insha'iyya jumla ce insha'iyya la talqa dahraka illa ghayra muktarisin ما دام يسحب فيه روحك البدن تكرنت بحث دمجي البحث يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي وأذاعها بين الناس ويقول لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه وهذا قول يحتمل أن يكون الغزي صادقا فيه كما يحتمل أن يكون كاذبا فهو صادق إن كان قوله مطابقا للواقع كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع
abu ishaq yana ba mu labarin cewa abu tayyib al-mutanabbi huwa allazi nashara fada'il as-sayf ad-dawlati ibn hamdan wato abu tayyib al-mutanabbi shine ya daidai ta falalolin sayf ad-dawla ibn hamdan wa azaaha ya yada su bainan nas tsakankanin mutane azaa yuzi'u da haka ake kiran rediyo da suna iza'a saboda tana yada ababai a ji a ko ina gida da birni da kauye da sauransu wa yaqulu laula abu tayyib ma za'at shuhratu hadha al-amir yace ba dan mutanabbi ba da shaharar wannan sarki bata yadu ba wala arafa nasu min shama'ilihi kullu allazi arafuhu da cikin halayensa mutane ba su san duk wannan abin da suka sani ba ba dan abu tayyib da ya daidaita shi ba wa hadha qawlun yahtamilu an yakuna al-ghaziyyu sadiqan fihi kama yahtamilu an yakuna kadiban فهو صادق إن كان قوله مطابقا للواقع كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع إلى أن نكون فهمت سيتمي والمتنبي في المثال الثاني يخبر عن نفسه بأنه قانع راض بحاله التي هو فيها مم.
وليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت مم.
وليس من دأبه أن يندم على ما فات مم.
ومن المحتمل
ومن المحتمل ومن المحتمل أن يكون كاذبا غير صادق كذلك يجوز أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعى مم.
ويجوز أن يكون غير صادق مم. yace mutanabbi kuwa da yake bada labarin kansa bi annahu qani'un cewa shi mutum ne mai wadar zuci mai wadatar zuci radin bi halihi allati huwa fiha ya yadda da halin da ya samu kansa a ciki فليس من عادته أن يتطلع إلى أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت baya cikin al'adarsa ya rinka lallekawa yana mai zumuɗi ko zalama kan abin da zai zo kafin zuwansa walaysa min da'abihi kuma baya cikin al'adarsa an yandama alama fata yana dama kan abin da ya wuce wa min al-muhtamal an yakuna kaziban ghayra sadiq ta iya yiwa ƙarya yake ba da gaske yake ba ina fata an fahimta kazalika ya juzu an yi kuna atahiya abul atahiya da ya da'awa- da- da ya bada labarin cewa innal bakhila wa in afada ghinan la tura alaihi makhayidul faqri to shi ma ta iya yiwa sadikan fi ma qala wadda gaskiya ne abin da ya faɗa din yayi da'awarsa wa yajuzu an yakuna ghayra sadiq kuma jaiz ne ya zanto ba sadiq bane ba bincike ne zai nuna haka sai ce me انظر بعد ذلك إلى المثال الرابع تجد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلم حسن الحديث م.
وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب mm.
لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله م.
وإنما هو ينادي ويأمر jamil misali na hudu za mu ga wani ne ke kiran ɗansa yake umartarsa ya zama yana da kyakkyawan saurare irin yadda yake da kyakkyawan zance irin wannan zancen ba shi iya yiwa a cewa mai shi sadiqun aw kadhib li'annahu la yu'limuna bi husuli shay'in aw adami husulihi domin ba wai zuwa yana sanar da mu faruwar wani abu ko rashin faruwarsa ba in ka zo kana bada labarin faruwar wani abu ko rashin faruwarsa shine za a ce sadiqun ko a ce me kadhib wa yanna ma huwa yunadi wa ya'mur kawai ya kira ya yayi umarni to kaga anan ba a iya cewa sadiqun aw kadhib kadalika
كذلك لا يصح أن يتصف عبد الله بن عباس في المثال الخامس والمتنبي في المثال الثالث بالشرك أو الكذب لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إشاء yake cewa haka kuma abdullahi dan abbas a misali na biyar da mutanabbi a misali na shida abdullahi dan abbas da yace la tatakallam bima la ya'nik wa da'il kalama fi kathirin mimma ya'nik hatta tajida lahu mawdi'a mutanabbi da yace la talqa dahr غير مكترث ما دام يسحب فيه روحك البدن ko ne ba shi iya wa ya siffanta da cewa shi din ƙarya yake ko gaskiya yake li'anna kullu minhum la yukhbiru an shay'i an husuli shay domin kowannen su ba wai yana bada labarin faruwar wani abu bane ballantana ka ce yayi gaskiya ko yayi ƙarya aw husul aw adami husulihi ko rashin faruwarsa wa annaka law walau annaka tatabba'ta jami'al kalam ka bi kowane zance daga cikin zantukan duniya da mutane ke yi inda za ka yi hakan lawajattahu la ya kharju an hazinan nau'ain za ka samu zancen baya fita daga ɗaya cikin waɗannan nau'ika guda biyu wa yusamma an-naw'ul awwal wa yusamma an-naw'ul awwal khabaran wa an-naw'u thani insha'an kun gane ai sai ce unzur ba da zalika بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به ويسمى الأول مسندا مسندا إليه والثاني مسندا أما ما عداهما فهو قيد في الجملة وليس ركنا أساسيا شكرا duk abin da yake rukuni shine ko al-musnad ko al-musnad ilayhi da abin da ba rukuni ba sai a kira shi da suna mai qaid to kaga kaida a wajen malamin balaga kenan abin da suke nufi da shi kenan to kaida ko mun riga mun karanta a takaice wannan shine darasin kun ga baya da wahala to amma kuma yana da fa'ida shine ka gane tsakanin idan mutum ya baka labari ko idan mutum ya dan labari shine zaka iya cewa sadakta ko kace ka zabta amma idan ba labari ne bayar ba ai baka iya cewa sadakta au ka zabta idan kai haka kuma sai ka zama wani iri baka san ba ma ka fahimta zance baka rarrabewa karanta wannan mu gani نموذج نا ابن ذكاو نموذج لبيان انواع الجمل وتعيين المسند اليه والمسند في كل جمله رئيسيه. الاول قال عبد الحميد الكاتب يوصي اهل صناعته بمحاسن الاداب. تنافسوا يا معاشر الكتاب في صنوف الاداب وتفهموا في الدين وابداوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربيه فانها نفاق السنتكم. ثم أدين الخط فإنه حلية كتبهم ورووا وروا وروا وروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم ممتاز wannan kamar samfuri ne zai bayar dangane da nau'ikan jumloli don mutum ya tantance al-musnad ilaihi da kuma al-musnad fi kullu jumlatin ra'isiyya cikin dukkan jumla ra'isiyya jumlar da take shi a cikin zance Abdulhamid Katib wani mashahurin marubuci ne yake wasiya ga ahla sana'atihi marubuta almajiransa masu koyan yadda mutum zai tsara magana yake koyar da su mahasin adab kyawawan ladubba da ya kamata marubuci ya siffanta da su yace tanafasu ya ma'ashar al-kuttabi fi sunufil adab ya ku taron marubuta ku rinka yin gasa a cikin fannonin adabi daban-daban wato in kera kasida in yabi wani abin da ya faru a zamani na ko in kushe shi in kalli rashawa da cin hanci da suka yaɗu a tsakankanin jama'a in yi kasida ina mai kalubalantar abin da Allah wade da shi kai ma ka yi wancan ma yayi a zo a gwada a ga tawa ta fita hikima a ciki ina fata an fahimta ko a wannan shekarar an yi wani babban rashi wani babban shugaba mai adalci mai tsoron Allah ya mutu ko wani babban malami ko wani matashi dan kishin addini ya mutu in yi kasida ta makokinsa ina mai jin takaicin rasuwarsa ina lallashin kaina da 'yan uwana musulmi a bisa ga rashin da muka yi kaga marsiya kenan arrisa kai ma kai wancan maye wancan maye a duba a ga tawa tafi hikima da kalmomi da suka dace ko in kalli hauhawar farashi da ake fama da ita da karancin ruwan sha da ake fama da shi ko a birane ko a ƙauyuka da babbar matsalar wutar lantarki in suranta in kawo hoton abin a cikin kasida mai baiti ashirin ko talatin ko hamsin kawai ina siffanta matsalar wutar lantarki kai ma ka shiryo kasidar ka akan haka wancan ma ya shirya duk wannan mahasul adab ne yanzu dan Allah marubuta suna wannan ka duba ka yadda marubuta shashashu yadda suke rubuce rubuce akan abubuwa tafiha akan wasan kwaikwayo akan soyayya akan yan mata soyayya ko kayan littafi ko baka iya ba dan adam da kanshi zai soyayya ai ba ka zuga ruwa dan mutum ya so ruwa ko baka zuga ruwa ba zai buƙaci ruwa haka ne ko ba haka ba ne ba baka kula da tuwo sannan aje aje yunwa za ta kai mutum wajen shi duk abinda nawazi'ul fitra tadfa'u al-insani ilayhi dafa'an la yahtazu ila igra'il al-insani fi talabi na'am
ma'ali na al'amura manya-manyan al'amura masu tabbatar da mutunci su suke bukatar ka ziga dan adam nan yayi su yanzu ilimi abu ne mai kima mai daraja mutane sai suka ce da shi su suke bukatar mai rubutu ka ziga mutane akan su nemi ilimi ko ba haka ba haka abubuwa amma sai a zo ka ga inda za ka ga littattafai da suke kunno kai a cikin kasuwanninmu ko littafin soyayya ko littafin tsubbu da duba daga nan za ka gane wada'in al'ummar mu cewa al'umma ce wato balagat bin takhallufi mablagan la nihayata lahu takhalluf ci bayan mu ya kai makura shine abin da za ka gani a kasuwa kawai idan kai ka mota daga nan gurin yanzu ko ka hau mashin ka ce za ka sabon gari duk mota da ta wuce ka kalle ta musamman irin yan boston nan ka ga nan hoton Inyas can hoton Usama kuma ga wata irin wasan kwaikwayo a kusa da shi ko a tsakiya su ga Inyas ga Usama ga dan wasan kwaikwayo a tsakiya ko wata budurwa a tsakiya da Allah bai alaka su da juna su uku amma shi duka yana san su su uku wanda ya kamata san ɗaya daga cikin rushe mishi san sauran amma ya haɗa su su duka kaga bai ma san abin da yake ba ko kaga waɗansu maganganu da za a rubutawa a jikin mota ɗin ka ana cewa yaya ne ko dai waɗansu maganganu na shirme irin da haka abin nan kaga ana a kwanta a samu kuɗi sai mata maganganu na sakarci na shirme wane ne wane ne ka ƙi ni dubu su so ni haka da irin maganganu na yan tasha tasha ki dawo mai haka haka da haka ta gani a rubuce ko a jikin sticker ɗin ko a jikin sticker ko a jikin menene haka da sauransu ko ga hoton wani mutum a jirgin sama ya harbo zaki da bindiga da kasa kaga duk waɗannan irin manyan motocin da na katako wallahi wannan fa shine hoton al'ummar da kake cikin su shine hakikanin sura na al'ummar da kake cikin su yanzu wannan yanzu abin da na baku misali a baya da wannan wannan nake faɗa da Allah wanne ne yake nuna mahasinul adab mahasinul adab din wannan shine drawing shine wasan wasan kwaikwayo ko ko mahasinul adab shine rigingene akan wannan yanzu bayan shuɗewar audu bako da shekaru aru aru da ya tiga dam din nan ya kamata a ce an samu kasidu masu yawa dangane da wa audu bako ma'ana kawai tiga dam kawai da yawa Kano sauran gwamnonin da duk suka biyo baya su kare mutuncin tiga dam din sun kare inganta ta kawai ba gina wata ba irin ta dam nawa yayi idan kama hanyar gwarzo kafin ka kai dai dam nawa ne wajen biyar ne kowanne da ruwa a ciki wanda shi da yana nan da rai abin da ya so dukkan su sai an amfana da su an ci moriyar su irin na wancan wanda duk suka zo bayan su sun kasa yin komai ruwan yana nan shi ba a sha shi ba a noman rani yan siyasa za su iya daukan miliyoyi na kuɗi su bai wa dan tsubbu su bai wa karuwa su bai wa yan daba su bai wa kawali al'umma tana cikin yunwa tana cikin fatara tana cikin tashin hankali sannan su wannan al'ummar da ake musu hakan su ne washe gari in wani shugaba zai zo kuma za a je a bi su har ƙauyuka a raba musu ɗari biyu a ciko haizu goma ba su hotuna duk su rike su shigo cikin gari suna yawo ba su san ma me suke ba kawai da kasan dabbobi baha'im kawai to mu da muke cikin wani al'umma me ya kamata mu yi tsakaninku da Allah wai wai wai wai wai afa akwai matsala fa ya ma'ashar al-kuttabi tanafasu ya ma'ashar al-kuttabi fi sunufil adam wa tafahamu fi din ku zurfafa fahimtar ku cikin addini abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi fiqhu da abin da ya shafi mu'amala da komai da komai wabda'u bi ilmi kitabillah ku fara da ilimin qur'ani kafin komai summa al-arabiyya sannan ku goge a harshen larabci fa innaha nafaqu alsinatikum dan iya larabci shike tallata harsunanku ma'ana idan ka iya tsara magana sai harshen ka ya tallata a tsakankanin mutane ثم أجيد الخط sannan ku koyi rubutu ku gwanance a ciki fa innahu hilyatu kutubikum dan shine adalla tafan ku ko exercise din ku ko da fatar din ku na daukan ilimi warwul ash'ar ko ruwaitu waƙoƙi ko na jahiliya ko na sadarul islam duk wata kasida da suke kunshe da wata hikima yi kokari ka haddace ta ko waɗansu abiyat na cikin ta wanda in ka samu kanka a waɗansu mawqif ka kawo su a matsayin istishad wa'arifu garibaha ku yi kokarin gane bakin kalmomi da ma'anoninsu wa ma'aniha da ma'anoninsu wa ayyam al-arab ku yi kokarin karantar yaƙe-yaƙen larabawa a lokacin jahiliya wal ajam da yaƙe-yaƙen ajamawa wanda ba larabawa ba kamar yaƙe-yaƙen daular farisawa da rumawa wa ahadithaha da labaransu wa siyarha da tariha tarihansu fa inna zalika mu'inun lakum wannan abu ne da zai taimaka muku ala ma tasmu ilaihi himamukum a bisa ga abin da himmamunku ke ɗaukakuwa zuwa gare shi kaga maganganu ne na hikima sa suke wannan wannan fa duk marubuci haka ya kamata ya zama shi a wurinsa a marubuci baya zama ƙwararren marubuci sai ya san addini dan duk abin da zai rubuta kare abin da zai sabawa addini mai kasida baya zama gogaggen mawaki sai ya san addini dan ba zai zo cikin wakarsa ba ya karya ba haka baka duba duk waɗanda suke wana na Fatima waka duk makareta ne saboda jahilai ne suke sai ba ta jinin haila a'a ta yawa kanta wanka kafin ta mutu ni ma ba na yawa kaina wanka ba kafin in mutu kai ma ba kai wa kanka wanka ba kafin ka mutu kaga wannan jahilci ne fa an daura aurenta a saman bakwai kaga duk ƙarya ce wa ya faɗa masa idan aya ko qur'ani ko hadisi ne ce haka to amma idan kai wanda zaka tsara kasida ka san addini duk ba za ka kawo wannan shirman ba sai ka faɗi abubuwa makamantan yadda Hassan bin Sabit ke faɗa dake dake bisa ga tsari na addini baka yadda wani baiti ya goce ko ya karye ko ya targade a baban akida ko a baban wani abu da ta'alim diniya kun gane ai قال أبو نواس قال أبو نواس الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر فاصبر إذا الدهر نبا نبوة فجنة الحازم أن يصبر أن يصبر kaga abu nuwas dan duniya ne sosai da sosai dan da kun ji abu nuwas wake-wakensa galibi na giya na giya ne san bugagge ne a koyaushe to amma kuma yana da waɗansu waƙoƙi na hikima a waɗansu lokutan yace arzizqu wal hirmanu majrahuma da arziki da rashin sa majrahuma magudanar su bima qada Allahu wa ma qaddara suna gudana ne da abin da Allah ya zartas ya kuma kaddara in kaga mutum ya samu Allah ne ya kaddara in kaga mutum kuma ya rasa Allah ne ya kaddara ko ba haka ba fasbir idza dahru naba nabwatan ya hakuri idan zamaninka yayi tuntube da kai wani dan tuntube fa junnatul hazmi an yasbira garkuwar wanda yake da gaske kullun shine hakuri ita ce gaskiyarsa ita ce garkuwarsa ma'ana na so ya nuna maka cewa dan kaga ka rasa wani abu kar ka sa kanka cikin damuwa ya hakuri dan kullun hakuri shine garkuwar mutumin da yake alhazim wato mai daukar abubuwa da gaske wanda baya da sakaci to waɗannan su ne namazi da ya kawo kun ga ya yi musu jadwal ko yana son ya bambance maka tsakanin jumla sai ya kawo jumla sai ya kawo nau'inta sai kuma ya kawo mai almusnad ilaihi da yake cikinta da kuma mai almusnad kaga tanafasu wannan jumla ce ko jumla ce insha'iyya ko kabariya ga shi na ya rubuta insha'iyya to menene fa'ilin cikinta alfa'il shine me wawul jama'a wawul jama'a shine fa'il din to wannan fa'il din ya zama me ya zama shine almusnad ilayhi kun gane sai kuma almusnad wanda shine alfi'il shine fi'il me tanafas kun gane ai tanafas idan aka kawo wawun tanafasu haka idan ka ɗauki ya ma'ashar al-kuttabi nau'in wannan jumlar wata iri ce insha'iyya ce to menene musnad ilaihi shine ce al-fa'il mustatiru fil fi'li ad'u an gane ko allazi nabitun anhu ya wato idan ka ɗauki ya ma'ashara yace al-musnad ilayhi shine me al-fa'il shi fa'ilin ina yake fa'il ne wanda yake mustatir fil fi'li cikin fi'ili an gane ko fi'ilin shine fi'ilin ad'u dan duk inda aka sami ya ma'anarta a larabci ad'u to ad'u menene fi'ili ne to kuma yana bukatan fa'ili fa'il hu damirun mustatir wujuban takdiruhu ana to kaga shi ya zama shine me almusnad ilaihi ko ba haka ba shine ke cewa ya nan a cikin ta aka samu fi'ili wanda zai buƙaci fa'ilin da shi za mu ce yana cikin nan kaga idan muka ya ma'ashara wato ad'u ma'ashara shine asalin zancen ya ma'ashara ma nasa me ad'u ma'ashara ko ma'ashara in mun sa shi ma'ashira to kaga iko ad'u ana kenan wanda shine asalin fi'li din kenan wanda shine musnad ilahi ko to sai alfi'il adu adu fi me kuma musnad shine mai fi'ilin adu din ina jin kun fahimci wannan wa tafahhamu fi dini tafahhamu wata irin jumla ce insha'iyya fa'ilanta shine me wawul jama'a shine musnad ilahi alfi'il fi'ilanta shine musnad wata shine fi'ilin me tafahham qabla an talhaqa bihi wawul jama'a وابدأوا بعلم كتاب الله kaga jumla ce insha'iyya fa'il shine wawul jama'a alfi'il shine me ibda fa innaha nafaqu alsinatukum fa innaha nafaqu alsinatukum wannan jumla ce khabariya menene musnad ilayhi yace ismu inna da yace fa innaha ismu inna ad-damir al-muttasil ko ba haka ba to menene ko musnad shine yace khabaru inna wato nafaqu ألسنتكم نفاقهم مضاف ألسنتكم مضاف إليه أجيد الخط جملة إنشائية الفاعل واو الجماعة الفعل أجد فإنه هلية كتبكم فإنه هلية كتبكم جملة خبرية من المسند إليه شنمي اسم إن الضمير المتصل فإنه هوتن هوتن شنمي وتو مسند إليه خبر إنكم شنو مسند وتو هلية كتبكم وهكذا إلى آخره لازم دون da ya karanta kuma zai fahimci sauran yadda take karanta tamrinat tamrinat wato wancan namuzar da ya baka ala dau'ihi tahullu hadhihi tamarin idan ka kalle shi zai baka damar warware da yin fida game da wannan tamarin din da zai kawo maka kenan yace me عين الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية وعين المسند إليه والمسند فيما يأتي مما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في رسالة إلى إلى الحارث الحمداني الحمداني الحمداني تمسك بحبل القرآن واستنصحه وأحل حلاله وحرم حرامه واعتبر بما مضى من الدنيا ما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضا وآخرها لاحق بأولها مم.
وكلها حائل مفارق مفارق مفارق وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق جميل wannan abin da ake jingina Ali bin Abi Talib abin da yake so kai shine at-tamyiz bain al-jumal al-khabariyya min al-jumal al-insha'iyya bain al-jumal al-khabariyya wal insha'iyya sannan kuma ta'yin al-musnad ilay min al-musnad kun gane ai ga abin da Ali bin Abi Talib ya faɗa ga wasikar da ya aikawa al-Harith al-Hamazani tamassak bi hablillah bi hablil Qur'an wastansihhu wa ahilla halalahu wa harrim harama yace kai riko da igiyar alqur'ani kuma ka nemi nasiha cikin alqur'ani ma'ana da abin da qur'ani yace yi to ya nasihance kake in ka tashi neman nasiha ka nema cikin alqur'ani wa ahilla halalahu wa harrim haramahu wa atabir bima mada ka dauki izina dangane da abin da ya riga ya shuɗe a baya min duniya na duniya ma baqiya minha wato abin da ya shuɗe ya zama maka izina dangane da abin da ya ragowa a cikin ta abin da ya shuɗe na mulki ya zama izina dangane da ragowar mulkin da ke ciki abin da ya shuɗe na kuɗi da wadata ya zama izina dangane da abin da yake yanzu akwai shi a cikin ta fa inda ba'daha yushbihu ba'dha dan ita duniya bangaren tana kama da wani bangaren wa akhiruha lahiqun bi awwaliha karshenta yana bin abin da ya riga ya wuce na bayanta na farkonta wa kulluha ha'ilun mughayir ita duniya gaba ɗayanta ha'ilun mai canjawa ce mufariqun ko mai rabuwa da mutane ce wa azzi masmal wa azzi mismallahi an tazkurahu illa ala haqq ka girmama sunan Allah ta yadda ba za ka ambace shi ba sai akan gaskiya ba akan ƙarya ba wana kar ka rantsa akan me ƙarya kenan to waɗannan jumal su yake son kai tahlilin su idan muka ɗauki tamassak bi hablil qur'an wannan jumla ce insha'iyya ko kabariya insha'iyya to menene musnad a cikin ta tamassak menene musnad ilaihi kuma eh aiwa alfa'il almustatir takdiruhu anta shine al-musnad ilayhi jamil wastansihhu ita ma wannan jumla ce insha'iyya musnad dinta shine me istansih musnad ilayhi kuma shine me فاعل مستتر تقديره أنت وأحل حلاله وحرم حرامه وانا ما دوكا مودا تنسكي واعتبر بما مضى من الدنيا وما بقي منها سيتي فإن بعضها يشبه بعضا فإن بعضها يشبه بعضا أنا منين مسند منين مسند إليه اسم إن شيني كلمة مين بعضا شيني مسند إليه to menene kuma musnad din eh jumlar yushbihu ba'dan dan ita ce fi mahallin khabar wato ita ce musnad kenan wa akhiruha lahiqun bi awwaliha kaga nan gurin akhiruha shine wato jumla ta khabariya ko insha'iyya khabariya to akhiruha ya zama musnadun ilaihi dan shine mubtada lahiqun shine me musnad dan shine khabar wa kulluha ha'ilun mufariq kullu shine me musnadun ilaihi ha'il shine musnad wa 'azzim isma Allah an tadhkurahu illa ala haqq wa 'azzim isma Allah 'azzim shine me musnad musnad shine musnad dan shine me shine fil al-amr to menene musnad ilayhi kuma al-fa'il al-mustatir wujuban taqdiruhu anta an gane ku wa mimma yunsabu ilayhi aidan mimma yunsabu ilayhi aidan aidan eh توقعوا توقعوا البرد في أوله مم.
وتلقوه في آخره فإنه يفعل بالأبدان كفعله في الأشجار مم.
أوله يحرق وآخره يورق
yuhrik وآخره yurik يورق jamil yace tawakkul barda fi awwalihi ku kiyayi sanyi farko farkon lokacin da ya shigo yakan zo ne da me da karfinsa kuma galibi a lokacin kai baka riga ka masa tanadi ba mai dabara yana sayan rigar sanyi tun ana zafi amma wani ko sai in ya ji jiki sannan ya tafi neman rigar sanyi to shi sa ce ku kiyaye shi a lokacin akwai hikima to tawakkul barda fi awwalihi wa talaqawhu fi akhirih amma kuwa iya fitowa ku yi fuskance shi a karshen sa dan in ya fara kuran yawa ai ba da sanyi da yawa fa innahu yaf'alu bil abdan ka fi'lihi fil ashjar abinda sanyi ke wa gangan jiki shine irin abin da yake wa bishiyoyi awwaluhu yuhrik a farkon sa in yazo yakan kona sanyin yakan koya kone ganyen bishiyoyi ne kaga duk bishiya ganyen na zubewa amma wa akhiruhu yurik a ƙarshe kuma sai ya sa kaga sababbin ganye kuma na fitowa jikin bishiya yanzu wa taɓa lura da wannan sai kaɗan daga cikin mutane an gane ko to wai haka yake wa gangan jiki in dai yazo da sanyin nan to zai iya maka illa a farko amma a ƙarshe ko baya cutarwa yadda baya cutar da bishiya to kun ga wannan ma yana son ka gane cewa tawakkul barda fi awwalihi wannan jumla ce kamar ya ko isha'iyya to menene musnad dinta tawakka eh menene ko musnad ilaihi wawun jama'a jamil wa talaqqahu fi akhirih talaqqahu shima musnad dinsa talaqqa musnad ilaihi shine me wawun jama'a jamil jiddan fa innahu yaf'alu bil abdani ka fi'lihi fil ashjar fa innahu menene musnad ilaihi ismu inna jamil abdamir din nan wanda yake na ismu inna to sai ya zanto menene kuma musnad jumlar yaf'alu bil abdan gaba ɗayan ta dan fi mahallar khabar ne kun gane ai ka fi'lihi fil ashjar awwaluhu yuhrik wa akhiruhu yurik awwal ya zama musnadun ilaihi jumlar yuhrik ta zama me musnad dan ita ce fi mahallar khabar wa akhiruhu yurik shi ma haka wa kataba ba'd al-bulagha'i fil istitaf wani daga cikin masana balaga ya rubuta takarda yana neman rangwame ko afuwa wajen wanda yawa laifi sai ce da shi me لبت بعفوك واستجرت بصفحك فأذقني حلاوة الرضا وأنزلني مرارة السخط فيما مضى an duniya kaje ce lustu bi afwika na zo na nemi fakewa a farfajiyar afuwarka wastajartu bi safhika na nemi tsaro da kariya a wurin kawar da kanka fa azkini halawatar rida ka ɗanɗana mun halawar yardarka mana wa ansini mararatar sukhti kaman tadda ni ɗacin da ke cikin fushinka fi ma maza dangane da abin da ya wuce kaga lallai baligi ne ya kai abin nan ya kai matuƙa wajen balaga to anan jumlar lustu bi afwika lustu bi afwika daga laza ya lutu ne allayaz wato shine neman an fi amfani da shi a kishar al'iyaz al'iyaz yawanci kariya daga abin da ake jin tsoro amma allayaz bayar da abin da ake so an gane ko wani ne mutanabbi ne ke cewa ya man aluzu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhaziruhu kaga ya man aluzu bihi fi ma u'ammiluhu ya wanda nake zuwa in fake a wurin sa cikin abin da nake so in samu wa man a'udhu bihi mimma uhaziruhu wanda kuma nake neman kariyarsa daga abin da nake jin tsoro daga nan sai aka samu allayaz a ce kishiya ne na al'iyaz la zai ludu idan ya kasance ya tulubu shay'an a zai udu idan ya kasance ya khafu min shay'in yarzu shay ya khafu min shay kun gane bambancin wato gane irin waɗannan yana daga cikin sirrin larabci gane waɗannan kalmomi dan wani lokacin sai kai amfani da wata inda bai dace ba yace lustu bi afwika wace irin jumla ce jumla ce لست بأفوك ai labari ya bayar labari ya bayar jumla ce khabariya wastajartu bi safhika shi ma menene jumla ce khabariya sannan sai ce fa azikni halawatar rida wannan fa wa ansini mararatas sukhti wannan fa a shine balagar ya kawo jumloli guda biyu khabariya ya biyo su jumloli guda biyu insha'iyya a can gurin ya bada labarin halin da ya yi a nan gurin kuma ya faɗi bukatarsa ina fata an fahimta sai kuma yace tafaham al-abiyat تفهم الأبيات الآتية وميز فيها الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية وعين المسند إليه والمسند في كل جملة إيه قال صاحب الفريد يصف, يصف الدنيا ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها ولذات وللذات إلا مصائب فلا تكتحل فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب
littafin al'ikid al-farid yana ɗaya daga cikin littattafai na adab marubucin wannan littafi shine ahmad ibn muhammad al-qurtubi yake cewa ana an fitar shi da suna ibn abd ibn ibn abd rabbih yace a cikin siffanta duniya da ke ala innamad dunya nadaratu aikatin idza khadra minha janibun jaffa janibu yace duniya da kake ji da gani nadaratu aikatin za ka ganta kamar ganye ne na bishiya idza khadra minha janibun in nan gefen ka ganshi yayi kore shar jaffa janibu ɗaya gefen kuma zai bushe ba inda za ka ga bishiya gaba ɗayanta a bushe kayau in dai ba kuma wani abu ne ya faru ba na karancin ruwa ko wani abu kamar yadda babu yadda za a ka same ta kuma kore shar gaba ɗayanta to yana so ya ce duniya haka take wata rana a samu wata rana a rasa ala innama dunya nadaratu aikatin idza khtarra minha janibun jaffa janibu hiya daru mal amalu illa faja'iun alaiha wala lazzatu illa masaibu yace ita ce wani irin gida mal amalu illa faja'iun alaiha duk abin da kake gurin samu kaga ya samu to ya zo ne fa fuja'atan zai zo ya dauke walan lazzatu illa masa'ibu duk wani kayan jin daɗi da ka gani to ko musiba ce kaga yana so ya kaskantar da ita ne dan karka shagala da ita amma yanzu mutanen duniya za su fahimci wannan yaran yace duk abin jin daɗin ta musiba ce to amma shi tawilin sa shine duk abin jin daɗin ta da mutum ya nema ta hanyar haramun ya zo mai musiba wanda kuma